الرحيم سورة النازعات مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نور بعلم قلبي واستعمل بداعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس شيطاني واجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سورة الناجئات مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازئات غرقا wannan sura an ambace ta da mai masu turgan rai masu cire rai da ƙarfi saboda akwai maganan mala'iku shi masu cire rai ayin tana da aya arba'in da hudu kuma 'yar makka ce tana fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wannan zi'ati garka Allah ya rantse ya rantse da mala'iku masu firge rai firga masu cire rai da ƙarfi in sun zo suna firge rai ne kamar yadda aya ya gabata ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم to Allah ya rantse da waɗannan mala'iku masu firgirai firgewa.
Wannan shi ba nashba wannan shi ɗaci nashda Allah ya rantse da mala'iku masu kankiran mumine a cikin nishadi da ainihin sauki kamar yadda wayannan kafirai ana kwace ran da ƙarfi da duka to Allah ya rantse da kuma mala'ikun masu cire ran mumine a cikin sauki a cikin ainihin nishadi shine ainihin wani malami ya ce ya karanta Qur'ani amma bai samu inda ya ji an ce mumini idan an zo cire ran shi ya samu sauki ba ya karanta ya koma ya karanta ya koma ya ji Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ya ya ji Allah ya ce kowane rai zai ɗanɗana zafin fitar rai amma bai ji inda an ce mumini zai samu sauki da farin ciki da nishadi ba to ya kwanta mafarki sai ya rubuya da manzon Allah sai ya ce ka karanta Qur'ani ka kai ka komo ka ce baka ga inda mumini za a cire ran shi cikin sauki ba ya ce ka koma suratu Yusufa idan ka je suratu Yusufa za ka ga inda kyau kawai ya sa mutum dan adam a duniyance da lafiyan shi ba wai wani abu ba kyau kawai ya sa shi yana yanka hannu mata suna yanka hannu don kyau amma ba su ji zafi ba to haka ne shi ma mumini idan ya zo lokacin da za a karɓi ran shi za a nuna mishi abin da yake so yana jin daɗin kallon abu sai a cire ran bai ji zafi ba to Allah ya rantse da wa'annan mala'iku masu cire rai a a cikin sauki a cikin nishadi Allah ya rantsewa ai Allah ya rantse da su wannan shi dadi na shida
والسابحات سبحا wasabihati sabha Allah ya rantse da mala'iku masu tasbihi tasbihi masu ainihin a tasbihi a sama a tasbihi a ko'ina masu saukowa suna tasbihi suna zagayawa a ko'ina mala'iku kamar yadda Allah ya yi su su mala'iku ba sa saba ma Allah daga tasbihi shine cinsu shine shansu to Allah ya rantse da waɗannan mala'iku masu tasbihi ya rantse da su والسابقات سبقا wasadiqati sabqa Allah ya rantse da masu rike-rike da ran mumini zuwa aljanna wasadiqati sabqa masu rike-rike suna sauri-sauri su kai ran mumini ainihin a aljanna Allah ya rantse da su
فالمدبرات أمرا wani mujabbira da amra Allah ya rantse da masu masu masu duba al'amarin Allah mala'ikun da Allah ya yi su kowa ga abin da zai zai lura da shi wani an sa su aikin su kenan su lura da yadda za a ba mu ruwa wayansu kuma an sa su su lura da yadda za a tsire abinci zai fita wayansu an an tura su ga yadda za su cire ran mumini kowa da abin da dai Allah ya sa shi to Allah ya ce ya rantse da masu dudduba al'amari masu tadabburi cikin al'amarin Allah masu gyaggyara dukkan al'amari na Allah su waɗannan mala'iku Allah ya rantse da su يوم ترجف الراجفة to duk waɗannan rantsuwa da Allah ya yi to me amsar rantsuwar da amsar rantsuwar kenan tun da al tun daga yadda Allah ya ce wannan zi'ati garka wannan shidati nashda wasabihati saba fasahidati sabqa fal mudabbirati amra sai ya ce yawma tarjifu rajifa yawma tarjifu rajifa ranan da amsan amsan rantsuwa kenan da Allah ya yi akan wa'annan wuraren ya ce ranan da za a hura ƙaho idan an hura ƙaho kai za a girgiza busa na farkon nan za a girgiza za a raunana za a firgita kamar yadda ainihin a ya zo cikin ainihin a cisosi za a hura tsaho huran da za a yi na farko fafazi a man fi samawa demokrati ila mun sha Allah duk abin da ke sama da ƙasa za su firgita za su shiga cikin tsoro to Allah ya ce lokacin da an an yi wannan busan to za ka ga kowa a cikin tsoro kowane abu yana cikin ainihin girgiza to Allah ce wannan shine amsar rantsuwa wato jawabi na amsar rantsuwa kenan wannan ranar da aka yi busan kowane abu kowane mutum kowane ainihin al'amari za ka gan shi a cikin tsoro ne a cikin kuma raunana cikin raunana wato yana cikin firgita kenan ji Allah
تتبعها الرادفة da tubawar radifa za a sake biyar da wani hura kahon ba kahon so ɗaya za- za a hura ba idan an hura na farko an firgita kowa ya shiga cikin halin damuwa da tsoro za a sake biyar da wani busa kuma na mutuwa an sake a a cikin ruwaya za a sake hura kahon kuma na tashiwa shine Allah na cewa tadba'uha radifa za a sake biyar da wani busan kuma bayan wanda aka yi an tsorata an shiga cikin ainihin a raunana an shiga cikin tsoro za a sake yi wani busan na mutuwa
قلوب يومئذ واجفة kulubun yawma izin wajifa Allah ya ce zuciyoyi fa a wannan ranar kana cikin tsoro ba wanda ba yana cikin tsoro ba saboda bai san yaya ne ne zai gama da ubangiji ba shi yasa an ce abubuwa suna nan a gaban mu tukunna yanzu mun zo duniya abinda yana gaban mu shine ranar mutuwa ranar mutuwa da kai da ni yaya ne ne mutuwan zai zo muna zai zo muna sa'idi ne ko shaƙi idan mutum ya gama da wannan sai kuma haɗuwan da za a yi a kabari shi haɗuwan kabarin nan akwai masu tambaya yaya ne ne zaka ainihin rabuwa da su za ku rabu da su sun tambaye ka ka ba su amsa ko ba za ka iya ba idan an gama wannan sai haɗuwan da za a yi a filin kiyama za a tsaya a gaban Allah kowa zai zo a gaban Allah za a sa ainihin ma'aunin shi to yaya ne ne zaka rabu da Allah shi ma babban magana kenan wanda ya fi kowanne yadda za ku yi a ce an rabu da Allah a lafiya to shi ne babban arziki yanzu abin da ya rige mana waɗannan abubuwa su ne masu masu girma a gabanmu yadda za ka samu sauƙi har hankalinka ya kwanta lokacin da kun gama da Allah an ce a kai ka aljanna to shi ke na duk wani abu na tsoro da bakin ciki ka gama da shi to Allah ya ce kulubin yawma izin wajifa ainihin zuciyoyi a wannan ranar tana cikin tsoron ji Allah
أبصارها خاشعة Allah ya ce absaru a kashi'a idanun wa'yansu ya fata ya kulu-kulu yana cikin kaskanci da tsoro wa'yansu fiskokin kenan amma wujuhun yawma izin nabira ila rabbiha nazira wata fiskan kuma gada tana haske tana kallon ubangijinta wani fiskan kuma ta zamanto ba ta da daɗi ba kyan gallo ta yi baƙi irin saboda halin da ta zo da shi a wannan rana amsaruwa khashi'a idan idan idanun idanun wa'ansu ta shiga cikin tsoro da kaskancin kaskancin inji Allah يقولون أئنا لمردودون في الحافلة yaquluna suna ce ayinna lamarduduna bil hafira wai ashe yanzu za a sake koma da mu bil hafira ainihin sabon rayuwa wato zuciyar da ba na Allah ba a wannan ranar tana wannan cewa in an faɗa mata cewa akwai ranar da za a koma a sake wani rayuwa shi suna ce ya kuluna ayin na lamar duduna bil hafira wai za a iya sake koma da mu a cikin rayuwa kuma wani rayuwa kasa akwai aƙidan da wayansu sun ɗaukar an mutu an mutu kenan ba ranar tashiwa to wayannan masu aƙidan shi ne Allah yana faɗa a wannan ayar suna cewa masu faɗi irin wannan cewa idan an mutu ba za a sake tashi ba shi ne Allah na cewa suna ce wai za a sake koma da su a wani rayuwa kamar yadda sun sun fara rayuwar nan a nan duniya sake koma da su a wani rayuwa
إذا كنا عظاما نخرة iza kunna izaman nakira iza kunna izaman wai idan mun kasance kashi nakira ainihin dun- ya ya dudduge ya rududduge wai za a sake koma da mu kuma sai a ce an tashe mu mun sake zama mutane suna wannan akwai wannan aqidan na masu wannan aqidan to duk wannan mai wannan aqida kafiri ne in ya tafi lahira irin wannan abin da zuciyan shi ya kulla a duniya ya shiga lahira to zai tafi wuta suna cewa ai za kunna izaman nakira wai idan mun zo mun to kashi rubdige ya rubdige a ce kuma za a sake koma da mu to shi wanda ya fara da ainihin halittanka a lokacin da ya fara halittanka bai samu damuwa da wahala ba sai dawowa shine zama mai wahala ina ce fara abu shine mai wahala mai da abu na da wahala ne to shi ne ainihin wannan Allah na cewa suna cewa wai idan mutum ya zama tuɓe shi ya rubduge kuma a sake koma da shi Mhm.
قالوا تلك إذا كرة خاسرة qalu tilka idan karratun kafira kafira qalu suna ce tilkan a wancanan nan ranan ah, ila- ah, tilka idan karratun ka- ah, kafira wai idan an koma da mu mun sake koma to Allah ya ce masu irin wannan aqidan suna cikin hasara suna cikin tabewa saboda mene sun ɗauki wannan aƙida ba maganan ainihin tashi Allah ba zai tashi ko ba zai tashi kowa ba idan ya rige ya mutu to wayannan masu aƙidan idan an koma da su suna masu asara ji Allah
فإنما هي زجرة واحدة fa inna ma hiya zajratun wahida wannan abinda Allah yake faɗa a nan cewa wannan fa zajaratun musa ne za a yi guda ɗaya fa kawai abinda duka masu aƙida nan suna magana ainihin Allah ya ce busa ɗaya ne kawai idan an yi dukkan kowa duk kowa zai tashi a wannan ranar ba wanda zai ce a'a sai zuwa anjima ko sai gobe ko su za su tashi a'a duk wanda ainihin a ranar da ainihin ana maganan nan idan an yi busa zajaratun wahida busa guda ɗayan nan shine kowa zai tashi kuma na tashi baki ɗaya ne kamar yadda ainihin ya zo cikin ainihin hadisin manzon Allah idan an yi busa na tashin wanda zai fara daga tashiwa shine annabi Muhammad an ce lokacin da Allah bayan an mutu baki ɗaya an tada mala'ikun da suke rike da al'arshi an tada Jibrilu an ce Allah zai sa Jibrilu ya kwashi kayan ado daga aljanna ya zo kan kabarin manzon Allah. Manzon Allah na tashi kawai zai gani ainihin wannan ado ne tare da shi. Sannan a tsaga mutanen da suka suna shauran wurare kuma baki ɗaya shi Allah za a runtuma zuwa filin da za a yi hisabi. Wannan kasan ba shi ne za a yi hisabi a ciki ba. Za a nannaɗe wannan kasa shi ma sama za a nannaɗe shi Allah ya ce yau ma naɗawi sama ka ɗaya sijjili da kitab wannan sama za a nannaɗe shi kamar da kasan ana nannaɗe takarda idan a zamanin da idan ana yin wasiƙa in an yi wasiƙa ana nannaɗe shi haka sai a ba ainihin matan da ya kai to haka ne wannan sama za a nannaɗe shi ina ne Allah zai je jingina shi shi ya san inda zai kai shi ma ƙasar nan za a nannaɗe su ina ne Allah zai kai shi ne ya san inda zai je jingina su za a shimfida wani kasan da za a yi hisabi a ciki.
Fa'izahun bisahira.
Fa'izahun bisahira lokacin da an yi wannan zajalatun wahida wannan busa guda ɗayan nan shine tsawa kenan busa guda ɗayan nan fa'izahun bisahira a wannan lokacin ba wanda zai iya bacci ba. Ka san ana bacci ana samu natsuwa ne, amma ba wanda zai iya bacci a wannan ranar. bisahira yana da ma'anan bacci ba za a iya bacci ba yana da ma'anan cewa za a shimfiɗa wani ƙasa ne mai sauƙi ba wannan ƙasan ba shi za a yi sabi a ciki da suka tuna ɗauka ɗauki wannan ma'ana bisahira idan an yi wannan busan ba wanda zaka gan shi ya samu nutsuwa balantana yi bacci ko kuma za a shimfiɗa wani ƙasa ne da an ce za a yi hisabi an ce ƙasan na wurin shan za a shimfiɗa wannan ƙasan shi za a tafi baki ɗaya kowa zai fita zuwa wannan filin saboda za a yi hisabi a ciki.
هل أتاك حديث موسى Ala ka hadisu Musa ya Rasulullah ashe labarin dan uwanka annabi annabi Musa bai zo muka ba ya zo muka ya Rasulullah ya labarin yake bara ka da ba dan a dan dan baka labarin anan saboda labarin ya zo da yawa a cikin ainihin alkur'ani Musa Musa Allah ya kira annabi Musa 135 a Qur'ani 135 saboda gwagwarmiyar da yayi da Fir'auna kuma abin da yasa haka saboda shi Fir'auna ya nada ma kanshi abinda Allah baya so ka san ba abinda Allah baya so shine shirka kai ma baka son shirka kai ma baka son kishiya balantana wanda ya yi ga kuma ka ce yana da wani ainihin zati irin shi to shi ne Allah na tambaya yana ce hal a taka hadisu Musa shin labarin annabi Musa ya same ka ya same ka ya Rasulullah
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه ربه في الوادي مقدس طوى yayin da Allah ya kira shi annabi Musa a wani fili mai tsarki wanda ake ce sunan wannan gurin tuwa sunan gurin ke na tuwa tsakanin Misira da ainihin Madiyana lokacin da annabi Musa alaihi salam a Fir'auna ya sa a kashe shi ai ka san lokacin da a wani yaron gidan Fir'auna ya sa bani Isra'ila ya ɗauka itace zuwa gidan Fir'auna annabi Musa ya zo ya same su suna wannan jidalin ya yi magana sai shi ɗan fir'auna ya ce annabi Musa ne ya ɗauka wannan itacen kuma ya kai to haushin wannan annabi Musa ya mare shi har ya mutu to labari ya kai ma fir'auna cewa ai Musa ne ya ware wannan dan dan gidan shi nan ya mutu Musa fir'auna ya sa aje a nemi annabi Musa duk inda an kai shi kawai a kawo miji shi da a mace kawai a kawo miji shi Musa a mace to shi ne annabi Musa ya yi hijira ya je Madiyana a tafiyar shi Madiyana ai shi ne ya haɗu da ƴaƴan annabi Shu'aibu a wurin ne har ya taimake su ya shayar musu da ainihin dabbobi sun kai labari a wurin annabi shaibu cewa ga wani fa mai aminci mai karfi an kira musa annabi musa ya ce a shi ya yi saboda allah ne to ganin haka annabi shaibu har ya mishi kai yaniyan shi ya aure ta akan zai mishi zai mishi kiwo shekara goma ko shekara takwas akan shi ne sadaki da za a bashi an yi wannan to lokacin da ainihin annabta ya kai kenan lokacin da za a bashi annabta domin ya ya tafi misira yana shekara talatin ne madiyana yana da shekara talatin ya shekara goma kaga shekara arba'in to ya kama hanya yana zuwa tsakanin barin shi da madiyana zuwa misira a wannan filin shi ne sai Allah ya kira shi kuma ai Qur'ani ya faɗa mana cewa annabi Musa yana tafiya dare yayi kuma ana cikin sanyi ga matan shi kuma tana da ciki a wannan lokacin to shine ya ga wuta ta yace ma matan shi ina ga gawar wuta a can barin jin tsokono zan kawo wutan don mu samu mu ji dimi ko kuma in na je wannan gurin wutan zan samu hanyar da na bata zai nuna zan samu kila mutane a gurin su nuna mana hanyar da zan koma misira a wannan filin ne kawai sai annabi musa yana zuwa sai ya ji jira kawai daga allah cewa ana ana lahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimis salata da zikri a gurin itace kawai yana zuwa gurin itace wannan na na tumatin sai ya ji kira ana ce mishi Allah anan lahu ni ne Allah ina magana da kai Musa to Allah ya yi magana da Musa a wannan gurin har ya yi mishi training na abin da zai bashi na mu'jiza zuwa gurin Fir'auna to shine Allah yana ba mu yana ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam labari izina da rabbahu bil wadi yayin da Allah ya kira annabi Musa a wannan filin muqaddasi tuwa wannan filin mai tsarki kuma sunan wannan wurin tuwan kaga inda an gana da annabi Musa kenan anan anan duniya kuma ga sunan wurin Allah ya faɗa saboda a cikin annabawa duka ba wanda yake magana da Allah sai annabi Musa duka annabawa baki daya ba wanda yake magana da Allah mu shafa ajal yana jin maganan Allah zatin Allah sai annabi Musa to amma da ya ji dadin maganar sai ya ce arini anzuru ilaik Allah ka nuna mani in ganka ba me Allah ya ce mishi qala lan tarani ya ce Musa ba za ka gani a nan duniya ba ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف amma تراني ne in kana so ka gani in ka ga wannan dutsen ka ga ya tabbata a inda yake ka gan shi haka to da sannu bai ce mishi zai gan shi ba ya ce fa saufa tarani ka san saufa a cikin masu karatun larabci saufa yana yana aiki daga nan har zuwa shekara arba'in har zuwa she- har zuwa filin kiyama saufa na yi ba Allah ce kalla saufa kalamuna Allah ce da kalurus sani annabi da sani a har kiyama saufa yana aiki yana aikin shekara da yawa to Allah ya ce fa saufa tarani da sannu da sannu ka ganni فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ai lokacin da an ce Allah ya yi tajalli tajalli malamai sun yi magana a nan wani sun ce wani abu ne kawai daga cikin hasken zafi ya sauka cikin wannan dutsen sai kawai ta rurruge ta zama kaman gari shi ma annabi Musa bai iya kallon ba sai ya faɗi sumamme kawai lokacin da ya farka mene ya ce فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول ai da farka المؤمنين ya ce Allah na tuba na tuba saboda wannan ba makami na bane ba makami na bane na tambaye na tambaya makamin da ba nawa bane to amma na tuba ni ne farko wanda dai na ba da gaskiya a wannan mutanen bani Isra'ila da kai to Allah ya ce Musa wannan abin da na zaɓe ka na magana da kai da annabta da manzanci ka riƙe wannan kuma ka zama cikin masu godiya wanda yake da makamin da zai ga Allah zai yi magana da Allah shine annabi mu annabi Muhammad shi yana zaune ne manzo Allah na zaune a cikin dare ya jingina da Ka'aba cikin dare sai ga ainihin Jibrilu ya zo yana zuwa ya zo da buraka ya ce ya Rasulullah yanzu Allah ya aika yana so ya gana da kai a cikin daren nan kuma ga abun hawa ma na zo da shi daga aljanna an ce burakan da annabi zai hau ta zo ta yi wani dan motsi haka jibril ya ce kila da bi buraka kin san wanda zai hau kan ke shugaban mutanen farko shugaban aljanna shugaban kowa kenan fa shine zai zo ta ce a aini an rige an muni bayani wanda zai hau kaina tun da nake aljanna ashe shine sai ta ladabi a gurin da aka ɗauki manzon Allah an kai shi masallacin Kudus kafin ya zo Allah ya mai da duk annaba wannan tun daga annabi Nuhu manzanni ɗari uku da goma sha uku an tara su a masallacin Kudus annabi ya zo ya shiga ya same su ya gana da su Jibrilu ya gabatar da manzon Allah ya musu sallah sannan annabi ya tashi yana musu jawabi فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون tambaye su dukkan sunan wai akwai wanda an ce isa ma isa wani Allah bayan Allah annabi yayi jawabi yayi jawabi da su kuna an kwashe wa'ansu an kai shi sama an kai su sama don su gana su karɓe manzon Allah shi ba da an tashi kiran sai an tura mishi annabawa a cikin mala'iku su rika karɓe shi a sama na farko a sama na biyu a sake kaje wannan annabi annabi Yahaya annabi Isa annabi Musa annabi Haruna annabi Yusuf, annabi Ibrahim, duk an aje su a cikin wannan sama. Saboda in ya zo ga mala'iku su wa'ina su zama masu karɓe shi. Ai, ko al'adarmu yanzu nan ka duba in an ce shugaban ƙasa zai zo, bayan an kawo ‘yan sanda da sojoji to gwamna zai zo gurin. Shi zai karɓi shugaban ƙasa ko? Saboda ba zai yiwu a ce ya zo gurin bai ba a samu wani babba wanda yake da ainihin ran kamar nashi ba. to sai an kwashe annabawa tun da sun fi mala'iku girma sai an ajiye su a sama saboda su karɓi manzon Allah zai wuce zuwa wurin Allah da an tafi su zai muntaha a wurin da Jibrilu ya tsaya ya ce ma ainihin manzon Allah wa ma minna illa فآمنا إلا له مقام ya ce معلوم ya ce ya Rasulullah kaga tun da Allah ya halicce ni ban taba wuce nan ba fa idan na wuce nan zatin Allah zai kone ni zai zai sa in kone saboda ni iyaka na kenan nan manzo Allah ya ce to a matsayi na ni ni Jibrilu na ƙara muka taki 70 ka zo mu tafi an ce Jibrilu bai taɓa wuce wannan gurin ba sanda ya abuce manzon Allah ranar da Allah ya ce yana so ya gara da manzon Allah to a wannan ranar ne Jibrilu ya wuce wannan gurin da yana tsaya yana karɓi wahayi saboda manzon Allah wai saboda annabi ne ba jibrilu ya sake samu wani matsayi har ya wuce inda yake tsaya balantana kai da an baka annabi muhammadu shi yasa an ka duba ni'imar mu ba za a iya misalta ba abin da muke ciki yanzu nan duka ainihin al'umman da suka wuce ba su da irin abin da muke da shi kuma duka dalilin ba saboda annabi muhammadu ya tafi ya gana da Allah sun yi magana ya shiga a ina ne ba sama ba don wuce sama kaga annabi annabi Musa sun gana da Allah a nan ne gashi Allah ya faɗa bil wadi muqaddas duwa amma ina ne ina ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun gana manzon Allah a ƙasa ne ba ƙasa ba a sama ne ba a sama ba don an wuce sama na bakwai to a ina ne Allah shi ya sani inda Allah ya je sun gana da manzon Allah ba wani ba malamin da zai ce muka ga wurin sai da ce muka an wuce su da muntaha to a ina ne ba shi sun je sun gana da Allah ya ga Allah Allah ya gan shi har ya gaishe Allah Allah ta ka fara mun da gaisuwa dalilin attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah kenan da yayi wannan sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salim sai an sa wannan shine ainihin karshen sallan saboda wannan gaisuwan da annabi yayi a wurin Allah to wannan shine annabin mu kenan wanda muke cikin wannan ni'ima muna cikin wannan darajar muna cikin wannan martaban dalilin shi ko daga mun gode wa Allah duk wanda yana cikin al'umma mu annabi Muhammad abinda yana daga cikin abinda zai tuna ya gode ma Allah ya ce ya gode Allah da Allah ya sa ya cikin al'umma annabi Muhammad saboda haka Allah ya ce izina da rabbuhu tuna lokacin da Allah ya kira annabi Musa bilwadi a wannan filin mukaddasin mai tsarki tsoron su ne sunan wurin da na tsoron
اذهب إلى فرعون إنه غوى izhab ila fir'auna innahu tsaye sakon da Allah ya ma annabi Musa a gurin ya bashi sanda ya bashi mu'jiza sai ce ka tafi zuwa gurin fir'auna innahu tsaye saboda ya dagawa ya yi shishigi ya wuce iyaka shi fir'auna a cikin wani aya Allah ce ala fir'auna إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستوعب طائفة منهم يذبح أبناءه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان- إنه كان من Allah ya ce المفسدين Fir'auna ba ya yi ɗagawa a cikin ƙasa, ya yi ɗagawa har ya raba wayansu mutane ma, yana yanka wayansu mutane, yana bar wayansu halittar, kai Allah ya ce yana cikin masu barna. Saboda haka Allah ya ce ka tafi gurin Fir'auna, ka je ka gaya mishi in ji ni ni Allahn da na yi ka na yi shi na yi sama na yi ƙasa na yi komi, ka je ka gaya mishi shi ba Allah ba ne. Saboda ya ɗagawa, ya yi shishigi ya ambace kanshi ya ce shi Allah ne. Mhm.
فقل هل لك إلى أن تزكى Kula hallaka, ka je ka ce mishi kana kira shi ala an tantance akan ya zo ya tsarkaka ga barin wannan shirka da ya yi cewa shi Allah yana haɗa kanshi da Allah. Mhm.
وأهديك إلى ربك فتخشى wa ahadiyaka ila rabbika fatakashe ka gaya mishi sako ko zai shirya zuwa ubangiji don ya ji tsoron Allah ya bar wannan matsayin shi da yana ciki cewa shi Allah فعلى ولاية الكبرى fa'arahu ayatul kubra mun nuna mishi ayoyi manya manya ba an annabi Musa ya zo mishi da mu'jizoji ba bisa ayatin fas albani Allah ya kawo ya bashi ayoyi guda tara a ciki akwai sanda in ya jefa ya zama to miciji akwai hannu in ya sa hannun shi ta ainihin kirjin shi ya fitar da shi in ya sa zai zama to kaman ya fi hasken wannan ainihin fitilan ko ya fi hasken rana yana kashe idanu ya ba shi mujiza kusan guda tara an aike shi da shi zuwa gurin fir'auna amma wai duka wannan Allah ya ce a nuna mishi ne don ya fita a cikin wannan abin da yake ce shi Allah din ne farahu ayatul kubra mun nuna mishi ayoyi manya manya fir'auna amma bai dawo ba فكذب وعصى zaba ya ƙaryata ainihin annabi Musa wa'asa ya saba ma Allah ثم أدبر يسعى kuma adbara sannan ya juya baya wa a wata ayayi kuma tafiya yana barna a cikin ƙasa inji Allah.
فحشر فنادى Ba shara fanada ya tara ainihin jama'a masu sihirin shi, shi ainihin fir'auna. Lokacin da annabi Musa ya zo mishi da wannan mu'jizan sai ya ce, "O, ainihin Musa ka je ka nema sihiri, to tun da ka je ka nema sihiri, ni ma zan gaya ma masu sihirin ƙasa na su zo a gwauza da kai." saboda haka sai ya kira masu shi sihiri fa hashara fanada shi da kansa ya ce a tattara mushi masu sihiri yana so ya gana da su ai ya gana da su ko ya tambaye su ya ce to ga aikin da ina so ku muni don Musa ya zo da ainihin sihiri shi kuma ya ce nashi ba sihiri bane annabi Musa ya ce nawa ba sihiri ne ba na zo daga ainihin Allah ne sako ne wannan mu'jiza ne saboda su mutanen bani Isra'ila sun kware da ainihin sihiri shi yasa a mu'jizan da aka ba annabi Musa sai aka ba shi kaman abin da suna yi amma nashi ba sihiri bane nashi mu'jiza ne saboda a gajiyar da su shi mai sihiri ya san in sihiri ne na annabi Musa akwai inda suna gane ka san shi sihiri kaman maduhu ne sihiri kaman maduhu ne maduhu shi ne akwai wani abin da masu masu maduhu suna yi idan mai maduhu ya yi zai yi wani abu haka sai samu wani a- abu kai ai da zuwa kana kallo kaman ya yi abu ne amma kuma ba haka ne ba a idanu ga kana gani amma bayan ka dan an jima saka abin ba haka ne ba ko kuma idanu ku sai nuna kaman abun gashi yayi abu mai nan mujiza na sihiri abu ne wanda su tsofi mamaki amma in zai da kaman kai ka san sihiri ne da ce ƙarya ne ba abun ba abin da ya faru wani lokaci muna yara za ka yana akwai wani wani mai in ya zo wasa haka wasa ne ba ko na shi ko na shi sihiri ne ko na madugu ne ba wani madu in haka na zuba shi na zuba na zuba mana ainihin yashi a cikin wannan kwaro sai an jima ta juya ta buga shinkafa ta buga shinkafa da da miya to kaga wannan madugu ne in ka lura madugu ne to haka ne shi mai sihiri yake to shi yasa da sun zo annabi Musa ya jefa sanda lokacin da aka taru da sun leƙa ainihin cikin menene mujizan annabi Musa a lokacin da ya nan ya ciccinye nasu sai sun ga cikin shi bai kumbura ba sun ce wannan ba sihiri ne ba wannan mu'jiza ne da ya zo da shi daga Allah to ainihin lokacin da annabi Musa ya gaya ma Fir'auna ya kira masu taron sihiri ya ce ma Fir'auna ni fa dan sako ne daga Allah abinda nake so in gaya maka idan ka bar wannan kafircin da shirkan nan Allah ya ce zan ya ce yayi mini alkawari in gaya maka zai bakka shekara ɗari hudu a cikin ni'ima da farin ciki in ka gama kuma zai kai ka aljanna oh sai ya tsona ya ce to Musa ka bari zan yi shawara da Hamana sai na kira waziri tukuna na yi magana da shi sai ya kira Hamana ya ce to Hamana ka ji abin da Musa ya zo ya ce idan na bar wannan matsayina na cewa ni Allah to akwai Allah shi ya ce zai banna cikin nema shekara ɗari hudu kuma baya haka akwai wani gidan da ya rige ya sake gina aljanna zai zai sa ne amma na ya ce ah to yanzu zaka zama dubawa kenan bayan kana Allah yanzu zaka tashi a cikin Allah ka koma bawa kenan ka san wazirin mummuna kenan shi yasa wani hadisi ya ce idan sarki Allah ya bashi waziri mai kyau to sarauta zai kyau ko shugaba Allah ya bashi masu shawara masu kyau da shugabanci zai kyau amma an samu waziri mummuna to aiki ba zai kyau ba wannan hamana ne ya bai da shawara ce to yanzu zaka tashi a cikin Allah kenan zaka zama bawa sai ce a a da wannan magana a gaya wa Musa shi ya canja wannan magana sai ce a kira ma a kira mashi duk masu sihiri tun dama ainihin akwai maganan da ya ce ma alimtu min ilahin gairi.
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا Ya ce ma alimtu min ilahin gairi. A wancan maganar da ya fara yi na farko kenan Fir'auna. Ya ce shi bai san akwai wani Allah in ba shi ba. To lokacin da kuma ainihin annabi Musa ya mishi wannan magana na alkawari da ya ji tsakanin wancan magana da wannan sanda an yi kusan kwana arba'in ko shekara arba'in lokacin da shi fir'auna ya, ya tara masu sihiri sai ya ce musu mene فقال أنا ربكم الأعلى abin da ya tara masu sihiri da ya tara su duka da gumaka da masu komin sai ya ce to yanzu ni ne ubangiji duk allolin da na ce ku bauta musu nan to ni ne kuma ubangiji baki daya all wa ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku madaukaki duk shauran alloli kanana ne amma ni ne Allah babba ba wani Allah da yake sama na wa ana rabbukum al'ala ni ne ubangiji wanda na ta na fi kowane ainihin Allah to wannan maganar tsakanin shi da ma alimtu min ilahin gari an ce shekara arba'in da ya zo sai ya ƙara permission sai ya ƙara ma kan shi ainihin makami sai ya ce yanzu ni ne ubangijin da ya fi kowa kuma saboda lokacin da hamana ya bashi wannan shawarar sai ya sake kuma wato menene zugu da ya sake zugu sai ya ce a yanzu ni ne Allah da na- nake saman da duk wa'ansu alloli
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى akazahu Allah na kala al-akhirata wal ula Allah ya ce sai na kama fir'auna na kalan da uquba a da al-akhirati akan maganan can nan da yayi wannan na karshen da yayi ko wal ula da maganan shi na farko Allah ya ce sai na kama shi fa akazahu Allah Allah ya ce sai na kama fir'auna na kala al-akhirati wal ula da azaba da hukuma saboda wannan maganar da yayi na ƙarshen nan da wancan maganar da yayi na farko domin da farko ya ce ma alimtu min ilahin gairi yanzu kuma sai ya ce ana rabbukumul a'la to shine Allah ya ce to da ya ce ba wani Allah sai shi yanzu ma ya saka ce ma duk allolin ma shine bubba kaga ya wuce ma har da Allah ma ya ce shine Allah baki daya ko to shine Allah ya ce fa akhadhahu Allah sai Allah ya kama shi da naqal al-akhirati wal ula da maganan nan na farko da wannan da na karshen nan da na farko in ji Allah إن في ذلك لعبرة لمن inna يخشى fi zalika wannan abin da muke karanta Allah ya ce la ibratan abin lura ne ba liman ya shaka duk mai tsoron Allah ba ana faɗa ne ba duk wanda Allah ya sa mishi tsoron Allah ya ji wannan abin da Allah ya yi an yi wannan abun kuma tarihi yana da mai tafiya Misra ya je ya kallon Fir'auna da ya ce shi Allah ashe yasa Allah ya ce ba zai bar Fir'auna ba lokacin da ainihin an halaka shi saboda mutane sun rige sun sun rige sun rinjaya da cewa Fir'auna Allah ne to amma lokacin da an ce an halaka shi a cikin ruwa wayansu ba su yadda Fir'auna ya mutu ba da an ce aina na cikin ruwa sai Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika بدنك لتكون لمن خلفك آية ai Allah ce ba zan bar gawan Fir'auna a cikin ruwa ba idan an bar shi mutane su ce a'a ya tafi wani guri ne Allah ko saboda tsoron shi da su ta yi sai Allah ya ce ruwa ka fitar da ainihin gawan Fir'auna kar ka cinye shi dabbobin da suke cikin ruwa an hana su kar su ci gawan Fir'auna Allah ce fal yawma nunajjika a yau zan fitar da kai bi badanika a cikin wannan ruwan ita kura liman kalfaka aya saboda wanda suke baya ga aya su gani cewa fir'auna da ya ce Allah Allah bai bar shi ba to Allah ya ce inna fi zalika la ibratan liman yakhsha wannan abin lura ne ga duk mai tsoron Allah ya ji abin da ainihin fir'auna da Allah bai bar shi ba
أنتم أشد خلقا من السماء a antum ashaddum khalqan am sama wai Allah na tambaya wai ku inna mutane a antum ashaddu wai halittan ku ne yafi karfi da wahala am sama ko kuma halittan sama Allah ta la khalqu samawati wal ardi خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله ko kai ma Allah bai faɗa ba idan ka duba girman halittar saman nan da naka halittar wane ne fi girma Allah ta a antum ashaddu khalqan am sama wai halittar ku ne yafi tsanani yafi wahala ko halittar sama sama a banaha بناها wanda Allah ya gina shi nan da kuke gani wanne ne yafi
رفع سمكها Allah فسواها ya rafa'a samkaha ya daga wannan rufi gashi kuna kallo rafa'a samkaha ya daga wannan rufin shine samkaha rufin wannan sama gashi kaga Allah ya daga shi akwai ainihin turaku akwai turaku ba fila ko ga ainihin kafintoci masu ainihin masu shirya in ba an sa wayan nan turkin ba kwano ba zai zauna ba to ina shi ba shi amma gashi kuna kallo yana ci to wanne ne ya fi inji Allah وأغطش ليلها وأخرج ضحاها aka tashe lailaha ga dare ya rufa ta ta zamanto mai duhu wane ne wannan wa kharaja duhaha ya fitar da kuma rana ta zama mai haske duka shine yayi inji Allah والأرض بعد ذلك wal دحاها arda ba'da zalika dahaha bayan haka bayan saman nan sai Allah ya ce ta kasa ya shimbuda ta dahaha tana shimbide kana taka ka ji ko ina ba abin da ya muka bai rube da kai ba bai cutar da kai ba duka wannan Allah ya ce shine ya maka dan adam
أخرج منها ماءها ومرعاها kharaja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da ruwa har yanzu ji Allah a cikin kasar nan ma'aha wannan ruwan yayi ne saboda ka sha wa mar'aha wurin kiwo ma ka dauka abin kiwon ka ka je ga ruwan da ya tara ka kai abin kiwo ka je da shi ya sha duka wannan Allah ya shi ne yayi ba ainihin ba ana ba Allah ya kawo maganar Fir'auna ba to ba Allah ba Fir'auna ya ce ana rabbukum a'ala ba to da ya ce ana rabbukum a'ala me shi yana yi me Fir'auna yayi to yanzu da shi Allah da yake shine rabbukum a'ala ga shi na faɗa bin da yana yi ya ce akaraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da ruwa naku da ku sha kuma abin kiwo ku je ku sha Fir'auna yayi ko akwai wanda ke yin wannan ba shi duk ubangiji ke da wanda yake cewa a bauta mishi a kaɗaita shi shine yake yin wannan
والجبال أرساها wani jibala arsaha ga duwar wasu Allah ya kakkafa su kaman kusa an kakkafa su a kasa sun rike kasa kaman yadda ka san yan masu kafinta suna kama wannan a kama wannan a yi jone a buga kusa a buga kusa ya zauna dandan to haka Allah ya ce na sa duwar kusa zama to arsaha sun zama to kaman ainihin kusa a cikin kasa.
متاعا لكم kaji
ولأنعامكم da Allah ya gama kiɗa ya zai ce mata allahun yana zance da ku ne fa bai ce mata allahun ba sai ce mata allahun wannan jin daɗi ne dukkan mu nan in ji Allah ya ce mata allahun wali an'amikum wannan jin daɗi ne duka abin da Allah ya yi nan ku da kuma dabbobinku wasa kar lakum ma fi samawati وقال لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه duk abin da ke sama Allah ya hore da abin da ke ƙasa Allah ya hore shi saboda kai dan annabi Adamu abin da ke sama saboda kai izuba maka ruwa iska izo abin da ke ƙasa dabbobi abinci komi saboda kai bai yi saboda shi ba Allah ya gina saman nan da ruwan yana faɗa nan saboda shi ne zai sha zai yi mene da shi ba komi kai ne in kana da dukiya kana yi wani abu saboda kai kanka saboda amfani ka amma duk wannan Allah ya ce mata allakum wa li an'amikum wannan duk kayan jin dadin nan Allah ya yi muku ne kuma da dabbobin ku
فإذا جاءت amma القامة
ya- a yayin da aka kura kaho mai girma na farkon nan na ainihin tashi shine tsamadin kubra ranar da za a yi busa na ainihin ainihin tashi shine tsama tsama din na ma'anar kiyama ne busa ne wanda za a yi mai girma in ji Allah يوم يتذكر الإنسان ما سعى yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a ranan mutum zai tuna zai tuna duk abin da yayi ba zai manta ba amma yanzu kila abin da kai shekaran jiya ko a satin nan ma ka manta amma ranan kowa yana ganin abin da yayi gashi a littafinsa yana karanta gashi kuma yana tunanin eh shine yayi abu kaza lokaci kaza kamar mutum ne ya kama shi yayi kisa ya san shi ne kisan a lokacin da ana tambayar shi bai san shi ne yayi ba to ainihin ranar Allah ya ce yau mai tazakkarul insanu masa ranar da mutum zai tuna abin da yayi ba zai manta ba Mhm.
وبرزت الجحيم لمن wa يرى burizatul jahimu jahannama an fitar da ita a wannan ranar Allah ya ce wa burizatul jahimu liman liman gawa liman yara ga masu kallo ga ainihin j- jahannama an ce tana riƙe da ainihin mala'iku kusan su saba'in sun riƙa ta tana da tarka tana jazu suna jada za zo da filin kiyama masu ainihin mummuna aiki suna kallo ga jahannama Mhm.
فأما من طغى
a fai za mu ne جاءت قامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة amma الدنيا Allah ce fa amma man daga wanda yayi ainihin shishigi yayi shishigi a rayuwar shi ya ƙetare iyaka wa asala hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya kawai ba maganar lahira kawai ana so duniya in ce kawai mu a ba mu duniya ko lahiran ma kawai mun je ba komi a'udhu billah kar kai wannan buri ai ka roki Allah ya baka duniyar nashi ne lahiran ma nashi ne wata rana wani sahabi annabi da yana jin maganar lahira sai ce Allah ni duk abin da za mu a lahira ma muna duniya sai an samu shi ciwo shi bai mutu ba shi kuwa bai samu sauki ba wanzu Allah ya zo duba shi sai ce ya rasulullahi ka ji addu'a na neman Allah ya ce wa ya ce kamar Allah haka bayan Allah ya ce rabbana atina fid dunya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya ce duniya nashi ne ka nema zai baka lahira ma nashi ne zai baka kana neman kana so zai baka sai ce duniyan ma Allah ya ce yayi ne saboda muminai kawace kawacen duniya nan ba ta karka yi ba nime shi ka ji daɗi da shi ka neme kuɗi ka ji daɗi da shi ka yi gini ka yi abubuwa ka ji daɗi da shi Allah ce wa amma bi ni mata rabbika fa hadith أما بنعمة ربك فحدث Allah ce ka zantar da shi kul man harrama zinata Allah قل allati من akhraja lin-nas.
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق wawa ya ce muku kawace-kawacen duniya nan Allah ya haramta shi wa ya ce muku ji Allah Allah ce kun hiya lillazina amanu قل هي للذين آمنوا هدى وشفاء kai ba haka ne ba kun hiya lillazina amanu fil hayati dunya قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة Allah ya ce ayin ayin dukkan abin da kuke gashi na dadin nan ba na masu ba wanda suka ba da gaskiya ne abubuwan da kaga Allah ya shimbula na jin dadin nan Allah ce kun hiya lillazina amanu fil hayati dunya a rayuwar duniya na kunin ga Allah khalifatun yawmal qiyama amma a lahira tsarkakakken wanda ya fi ni'ima mai na ya shake aje musu kamar Allah ya ce a a sun zaɓe duniya a fa amma man daga amma wanda ya shi ya shi shigi a rayuwar shi ya ki Allah shine kaga Allah ya ce wanda ya shi shigi ya ki Allah a cikin duniyan ya ce ba Allah ya ƙi maganar Allah wa asar da hayatar duniya kuma ya zaɓi rayuwar duniya ne kawai ba Allah a cikin rayuwar shi ba maganar Allah to me makoman shi فإن الجحيم هي المأوى Allah ce makoman shi matattarin shi ne jahannama Allah ya kiyaye وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن wa الهوى amma man khafa amma wanda ya ji tsoro na Allah wa amma man khafa wanda ya ji tsoro a maqama rabbihi sai wanda zai yi a gaban ubangiji ya tuna akwai Allah za yi hisabi sai ya bar abubuwa munana saboda ya tunanin tsayawan shi a gurin Allah ranar kiyama wani hannarsa anil hawa ya hana ma ran shi duk abin da take gaya mishi mummuna wani tana nuna mishi na kawace kawace din nan shi kuma menene makomansa فإن الجنة هي المأوى shi kuma nashi kenan makoman shi aljanna wannan aya shine ainihin babban waliyi na na duniya maula mushau tijjani an ce lokacin da ya tafi kasan ainihin a Tum- a kambun ko kuma an ce kasan nan paris da ya tafi wannan gurin yana ɗalibta yana zaune sai wani bawan allah ya yadda jakan kuɗin shi a hanya da ya yadda jakan kuɗin shi an ta jikiya an ta jikiya ba san wanda ya samu ba can sai labari ya ji wanda ya tsince kuɗin sai ya zo da shi da yana zuwa da shi sai mai kusan ya ji labari ai ga kuɗin an zo da shi a gaban maulana shehu tijjani ana zuwa sai ce ai wanda ya samu kuɗin nan ɗan aljanna ne sai malamai na garin su suka yi ta waye ya ce mishi ya san ɗan aljanna zai ce wannan mutum ɗan aljanna magana fa ya girma har an je gaban sarki aka kira shehu tijjani a fadan sarki an ce malam ka ce wannan mutum ɗan aljanna ya ce ba ni ne na ce ba Allah ne ya ce ya ce ba ni ne na faɗa ba Allah ne ya ce shi ɗan aljanna sai ce a ina ya ce ku je sotun nazi'ati Allah ya ce wa amma man khaf- man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya al-hawa hiya al-ma'wa ko sai ya ce to a fassara mishi wannan aya Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah da Allah mutumin da ya samu kudi nan bai ji tsoron Allah ba maqama rabbi ya ji tsoron tsayawa gurin Allah ya san kudi nan ba nashi ba to me Allah ya ce fa inna jannata فإن الجنة هي المأوى Allah na taimako mun shi aljanna ba ni ba magana bai fita ba eh akwai wanda zai kuma yi musu magana to magana irin na tauriya kenan akwai magana da kai zaka ji gaban magana kama akwai wani lokacin da an faɗa ma sai na Umar wani ya ce mishi ba wanda ke son gaskiya har kai Umar kuma shi yana da abin da Allah ba shi da shi kuma ya ce yahudu addininsu gaskiya ne nasara ma addininsu gaskiya ne A'a, sai na umar yana halifanci shi ne wannan mutum ya zo yana wannan magana sai na umar ya duba magana sai ya ce ai wannan mutum ya ridda a ji a kashe shi kawai ana fitar da shi sai ga sai na ali sai na ali ya tambaya yaya sai ce ai yayi maganar kafirci ne ya ce wani magana ne yayi an karanta mishi ya ce ku dawo da shi a wurin halifa aka dawo da shi a wurin halifa sai sai na ali ya ce ai halifa duk maganar da wannan yayi a cikin qur'ani ne ba ko ɗayan da ya cancanta a kashe shi a ciki duk maganar da ya ce qur'ani ne ya ce yana da abin da Allah ba shi da shi Allah na da ɗa Allah da mata shi ya ce yana da ya kuma Allah ce lam yalid لم يلد ولم يولد ya ce bai haihu ba kuma ba haife shi ba walam takun lahu sahiba ba shi da mata sai ce eh to ai ya ce yahudu gaskiya ne nasara gaskiya ne sai ce wa qalat وقالت اليهود ليست النصارى على شيء wa qalat قالت النصارى ليست اليهود على شيء Allah ya ce ya- Yahudu sun ce addinin Nasara ƙarya ne ba komi ba, ƙarya ne addininsu. Su ma Nasara sun ce Yahudu addininsu ba komi ba. Sai ya ce, ai ya ce sun dukan sun yi gaskiya, ba ya ce ya ce- ya ce Nasara gaskiya ne ba. Abin da Nasara sun faɗa ma Yahudu ba gaskiya ne ba. Abin da Nasara sun faɗa ma Yahudu ba gaskiya ba ne. Ya ce to, ai ya ce ba wanda ke so gaskiya. Sai ce wajen.
وجاءت سكرة الموت بالحق ya ce magagin mutuwa yana zuwa da gaskiya wa yana son mutuwa wa yana son mutuwa ne daga hannu wa yana son mutuwa ne daga hannu a kariya ne kana yi kariya ne ya ce magagin mutuwa yana zuwa da gaskiya ya ce ba wanda na so sai dai ta zo dole ta zo ta tafi kawai sai ce to ai maganganun shi nan duk kariya cikin qur'ani ne sai ce to ainihin sayyidina umar ya ce sayyidina ali ka sha wa kalla ina jin tsoro ba domin kai ba da na kashe mumini yana duk maganar da ya yi nan gashi ni da an same ka an fita da shi a cikin qur'ani to shine Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah ya ki wani abin da yake ba mai kyau ba to fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna shine makomansa يسألونك عن الساعة أيان مرسها Suna tambayan ka ayyana musaha wani rana ne wannan ranan wani rana ne kiyama zai gudana wani rana ne suna tambayan ka ya rasulullah فيما أنت من ذكرها shi ma an ta kai ma a cikin ilimin ka baka sani ba barka ka gaya musu ya rasulullah إلى ربك ila منتهاها rabbika muntaha ai sanin an kai magana a wurin Allah shine wanda yake da sani an yi karshen ilimin sanin kiyama na gurin shi ne muntaha ila rabbika karshen sanin ranar kiyama ila rabbika yana gurin ubangijinka ne ya rasulullah إنما أنت منذر من يخشاها amma an ta munziru man ya kasha kai kawai Allah ya ce na tura ka munziru mai gargadi ne ga wanda yana jin tsoron kiyama ka mushi gargadi ya ki ya bar abu kaza ya abu kaza ji Allah كأنهم يوم يرونها Allah ce ka annahu yawma yarawnaha ka ce mutane ranar da suka ga wannan rana ranar kiyama لم يلبثوا إلا عشية أو ai ضحاها kaman ba su taba zauna a duniya ko a ka- a cikin kabari ba sai kaman daga hantsi zuwa ainihin yammaci saboda firgita wa'yansu munanan mutane da sun tafi lahira saboda firgitan wannan rana suna ga kaman daga hantsi ne zuwa ainihin yamma shine kawai sun zauna a duniya ko a cikin kabari sadakallahul azim سورة العمل وقية وهي اثنتان وأربعون آية sai gobe kuma Allah kai mu wannan fada ne da Allah ba mu ladan shi kuma kai kuskure Allah ka yafe mana akwai tambaya to bismillah tambaya da fatan malam ya sha ruwa lafiya Mhm.
tambaya yana cewa menene laifin mutumin da yana sukan waliyai yana kira kan shi kuma musulmi to man adali waliyan fakar azantuhu bil harbi duk wanda yana fada da ainihin masoyan Allah ba yana neman rigima da Allah kenan ba annabi ya faɗa ya ce duk wanda yana rigima da ainihin waliyan Allah ba ba yana da su ne ba yana da Allah ne shikenan hadisi ya riga ya faɗa wannan amsar naka saboda ka ba su kare na kowa shi wali taka ba wai sai a gurin malamin da ake faɗa ba shi yasa ba su kare na mutane ba a cikin masu arziki akwai waliyi a cikin mata ma akwai a cikin talakawa ma akwai sai dai makami makami ne ba gashi mun faɗa makamin manzon Allah ba annabi Musa ba manzon Allah ne ba amma makamin shi ba makamin ya ga Allah ne ba ko makamin wanda zai ga Allah ba shi ne annabi Muhammadu ba to haka ma walittaka akwai wanda shi waliyi ne shi ma bai san shi waliyi ne ba akwai wanda kuma shi ya san shi waliyi ne amma ba ba kashifi ba akwai waliyin da yake shi kuma waliyi ne ya san shi waliyi ne kuma kashifi Allah ya yi mishi abubuwa na ikon Allah yana gani yanzu misali kamar haliru baka annabi Musa manzo ne ba amma haliru ai ba annabi bane mafi yawancin rankirin jayan magana sun ce waliyi ne amma kaga Allah ya yi mishi wani abu daga cikin ainihin abinda Allah ya sani yanzu yaron da ya kashe nan ai annabi Musa a cikin shari'an shi duk wanda ya kashe rai ba tare da dalili ba a kashe shi to amma shi a cikin walitakar da Allah ya yi mishi na kashe bi an nuna mishi wannan yaron gara a kashe shi kawai saboda an bar shi zai sake halakar da wa'insu wa'inda suka ba da gaskiya saboda kashe shi yanzu ba damuwa wurin Allah ko to kaga haka ke haka yake abun saboda ka ba a so ka rena mutane kila a cikin wani wanda ka taba shi ka rena shi nan kila masoyin Allah ne kuma Allah na so shi to a dalilin yasa ka kun yi rigima da Allah sai ka ce ah kaga mutum ya rena wani ba amma tun da ya rena wani mutumin dan kenan al'amari fa mun rasa gane kanshi to ya taba Allah ne yi saboda haka shi wani taka yana wurin mutane har yanzu kuma akwai waliyai ba wai an ce sun kare ne ba a kofar nan nan a buɗe sai dai makami makami ya ko wanda shi ya sani ya ko wanda shi bai san shi ma waliyi bane Allah ya sa mu cikin su
sai tambaya na gaba daga ne hukuncin uba da yake fita sallah maga yaran shi ba ni gaya gida baya musu magana su je sallah mahaifiya kuma ta kai magana ta kai magana yaran sun kiɗi yara baligai kuma eh ai shi uba an ce yaran da suke kanana ne ya kai su masallaci suna shekara bakwai ya umarce su da sallah wa'inda sun shekara goma in ba su je su yi sallah ba a musu bulala wanda ya balaga kuma in bai yi ba sai a kashe shi ai ba maganan shi shi maganan shi ai yanzu an cire maganan baba a kan shi in dai baba ya koya mishi to yanzu shi bai yi ba za a tambaye shi sallan da kana ki yin nan dole ne ko ba dole ba in ya ce a ba dole ne ba a ce to ba saurara mu gani zai yi ko ba zai yi ba idan an saurara an ga ranar nan ya faɗi bai yi ba za ce oh to suna ga yanayi da gaske ne gobe za a kai shi gurin alkali ya sake jaddada wannan magana in ya jaddada sai kawai alkali bai da dama da kashe shi kawai ai shi Allah ai baban ya rige ya gama da shi ni ya rige ya koya mini tun daga shekara bakwai shekara goma ne idan ya balaga kuma ai yanzu ya zama tsakanin shi da Allah ne kuma in bai yi ba yanzu hukuncin ba na baban ne ba na Allah ne za a kashe shi ne kawai wallahu alam
tambaya na gaba mai tambaya na cewa Allah ya kara wa gani lafiya ya shiga ba tambaya ita ce idan mutum yana da miliyan biyar zai iya yi zai iya fitar da zakka nawa ne lissafin zakkan miliyan biyar din ai miliyan biyar in kana da shi ai ya kai zakka sai ka kasa shi arba'in ka cire guda ɗaya a bayar da zakkan shi kasa shi arba'in kawai zaka yi da ta kai masu tan to suka tan arba'in suka cire guda daya wanda ɗayan nan ba naka ne ba ba na kudin ne ba in ka bar shi zai lalata kudin guda ɗaya na cikin arba'in nan in ka bar shi zai lalata kudin domin Allah ya ce a wato zakihin biha wa salli alaihim shi wannan shi ne zai tsarkake asalin kudin shi yasa an ce mishi zakka ma'anin zakka zai tsarkake maka mai kyau shi mummunan ka bashi zai bata shi wallahu alam
sai tambaya na gaba mai tambaya na cewa menene fa'idan ayatul kursi na fallon da ake sawa kan gawa in ya ji wani malamai ya ce wani malami ya ce mutum sani Ejo, ya tambaya kai kamar yadda wayansu sun ɗauka Allah a- an ce mumini wayansu ce ba najasa ba ne in ya mutu wayansu kuma sun tafi da cewa mumini in ya mutu najasa ne to shi yasa an ka lura magana biyu ne na magana malamai wa'anda sun ce najasa ne to idan ka je ka wanke gawa ma ana so kai kai wanka idan ka tafi ai a maganan wa'ansu malaman sun ce gawa najasa ne to kai man ka wanke gawan ana so kai wanka saboda ai ka taba najasa wa'ansu kuma sun ce a'a mumini in dai mumini ne bai zama najasa ba ko ya mutu saboda haka in ka tafi a cikin magana waɗanda sun ce najasan nan to sa mishi wannan abin bai yi kyau ba idan ka tafi har a cikin magana waɗanda sun ce ba najasa ne ba in ka sa mishi ai ba komai wallahi alam an fahimta maganar malamai ne duk wanda ka dauka yayi tunda hilaba tsakanin malamai an ce rahama ne
tambayan gaba menene menene laifin malamin da an zo an nemi addu'a ya yi addu'a kuma bukatar za a zalunta wasu talakawa ne ya ce ma yin addu'a a kan wannan abu dan a biya shi.
Magana ya dami gudda da wurin malamai ne. Magana kuma tambaya na malamai ne. A to shi malamin ka zai addu'a sai ka gaya mishi abin da zai yi addu'a kai.
eh to adam da tsoro ba da an gaya mishi an fara mishi za a yi sai abin da za a yi ya sa abin da su ta in bai sani ba ya yi to ba damuwa in kuma ya sani to bai yi kyau ba yawwa sadakar lawala ce sadakar lawala sai sallah
وقد صلى ليلة الحادية عشر من شهر رمضان wanda ya sallah a daren goma sha ɗaya أربع ركعات raka hudu يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة kowane raka a fatiha ɗaya وإنا أنزلناه سبع مرات inna an zannahu ainihin bakwai فإذا سلم idan mutum ya gama ya sallama يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم zai karanta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim سبعين مرة so 70 ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم imma annabi salati da kowane irin salati wanda ya iya غفر الله ذنوبه Allah zai gafarta mishi laifinsa ما تقدم wanda ya gabata وما da تأخر wanda ya jinkirta ثم يقرأ يا غفور مئة to ya gafuru mai ati صلى ركعة هدو فاتحة دايا إنا أنزل الله بقر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة سبعين صلاة الملك صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ يا غفور يا غفور بحد
ko ya gafarta
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina gabata mana. Ina gabata wa iyayenmu. Iyayenmu Allah ya gabata.